ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إن شاء الله عباد الله إن كنتم في ساعة منا لعيش فاحمد الله تبارك تبارك وتعالى أن جعلكم من أهل الإيثار وعديموا شكره يدوم عليكم نعمة ويزيدها عليكم ومن تمام شكره تبارك وتعالى ألا تبتلوا بأموالكم وأن تخرجوا منها جزءا إلى ذوي الحاجات لعلكم أن تفوزوا بالخلف والثواب الجزيل من فطر السماوات والأرض فأحسنوا عباد الله كما أحسن الله إليكم ورعوا عند الإحسان الآداب فإن للصدقة آداب ينبغي أن يراعيها المتصدق منها أن يفهم المقصود من الصدقة وهو ثلاثة أشياء أن الله عز وجل يبتلى كل من يدعي محبة الله تبارك وتعالى بإخراج شيء بإخراج شيء يحبه وأن ينزه العبد نفسه عن صفة الشح والبخل وإن الصدقة هي شكر الله على ما أنعم عليك من الأموال ومن آداب الصدقة أيضا إخراجها سرا وهو أفضل من إخراجها جهرا بقوله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنئماه وإن تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وحديث السبعة الذين يذلهم الله يوم لا ذل إلا ذله وذكر منه رجلا وذكر منه رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لكون الإكفاء أبعد عن الرياء والسمعة وفي إظهارها إذلال للفقراء أيضا ومن آداب الصدقة ألا يفسدها صاحبها بالمن والأذى لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومنها أيضا فعلى المتصدق أن يختار المتصدقون من ماله أجل وأطيب وأحب إليه فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وأما الأجود والأحب فإن الله قال, تبا قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومن آداب الصدقة أيضا أن يكون متصدق طيب النفس طيب النفس بإخراجها فرحا مسرورا وليحذر أن يكون كارها لإخراجها فإن ذلك من صفات الأهل النفاق الذين وصفهم الله بقوله ولا ينفقون إلا وهم كارهون فهذه بعض الآداب الواجب فهذه بعض الآداب الواجب على المتصدق مراعتها عند التصدق فأحسنوا إلى عباد الله كما أحسن الله إليكم ورعوا عند الإحسان هذه الآداب ولا تمنعوا على الفقير ولا تؤذيه فإن ذلك محبوب للأعمال واسترعوا عباد الله إن الله تبارك وتعالى يحب المتصدقين قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين yabo da godiya su tabbata ga Allah makadaici marin jayi tsira da aminci su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka ya ku taron musulmi idan mun kasance ko ka kasance daga ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya nufinta a yau da samun wadatuwa abinci da mahallin da za ka zauna da kuma lafiya ku sai ka gode ma Allah mabuwayi da ɗaukaka da ya sanya ka cikin waɗanda Allah ya yi ma ni'ima a wannan lokaci wanda yake mai tsanani kuma ka dawwama cikin gode masa domin wannan shi zai sa ni'imar ta dawwama a tattare da kai kuma Allah ya ƙara ta yana daga cikin abin da ke nuna cika da batsewar ni'ima da Allah ya yi ma bawa shine ya gode ma ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa ta hanyar rashin yin rowa da dukiyarsa ta hanyar ainihin fitar da abin da Allah ya azurta shi da shi wani kaso na musamman wanda zai ɗauke shi zuwa ga waɗanda suke da bukata ta musamman domin hakan shine abin da zai sa dukiyar ta yalwata kuma shi bawa ya ribanta da samun lada wadda take mai girman gaske daga ubangijin da ya kage sammai da kuma kasai saboda haka yake da mahimmanci ya ko bayan Allah ku kyautata kamar yadda Allah ta'ala ya kyautata muku sannan ku kiyaye cikin ainihin aikata ihsani da kuma sadakokinku lalle akwai abaibai guda uku da ya kamata mai sadaka ko mai taimako ko mai kyauta ya sa idansa a ciki kuma ya kiyaye ubangiji mabuwayi da ɗaukaka a cikin ikonsa yake jarabta da yawa daga cikin bayinsa shi yasa ubangiji ya jaraba dukkan wanda ya raya cewa yana son Allah dukkan wanda ya raya cewa yana son Allah yana yin musulunci don Allah ya bashi lada to ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya jaraba shi wannan jarabawa ita ce ubangiji ya jaraba ka da ka fitar da wani kaso wanda kake so na musamman wanda zai tsarkake shi bawan domin ya fita daga cikin siffar waɗanda Allah ya ambace su da cewa masu rowa da kuma kwaɗayi domin rowa da kwaɗayi dalilai ne guda biyu da suke sa bawa ya hallaka sai ya rayu a banza a nan ya mutu kuma ya shiga cikin azaba Allah ya sauke. lallai hakika ya ko bayan Allah sadaka alama ce da take nuna bawa ya gode ma ni'imar da Allah ta'ala mabuwayi da ɗaukaka yi masa wato ya bayar da wani kaso na musamman a cikin dukiyarsa yana daga cikin ladabi da ake bukata mai sadaka ko kyauta ko isani zuwa ga dukkan wanda zai ba ake bukata ya ƙara kiyayewa shine idan ya tashi bayar da sadaka ko taimako ya matuƙar ƙoƙari ya ɓoye abin da yake son ya bayar ɓoye wannan ita ce ta fi mahimmanci kuma ta fi falala a bisa a bisa a ce mutum ya bayyanar da abin da yake bayarwa sadaka domin Allah ta'ala yana cewa idan kuka bayyana abin da kuka bayar sadaka to madalla dai da irin wannan sadakar da aka yi ta a ɓoye a bayyane Allah ya ce to amma idan kuka ɓoye sannan kuka bayar da ita ga waɗanda suke mabukata to hakan shine ya bi alkhairi a gare ku da kuma hadisi ingantacce hadisin mutanen nan guda bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai sanya su a ƙarƙashin inuwa al'arshin sa ranar da babu wata inuwa sai ita sai manzon Allah ya ambata wani mutum da ya yi sadaka amma ya ɓoye wannan sadakar tashi saboda tsananin ɓoyewa da ya yi hannun hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba saboda kasancewar a cikin ɓoyewa akwai abin da ke nuna an yi nisa ga barin yin riya da kuma jiyar da aiki waɗannan dalilai ne guda biyu da ke sa aikin mai aiki su ruguje aikin da aka yi shi ba don Allah ba don mutane su faɗa to ko shakka babu wannan aiki Allah ba zai ba da lada a kansa ba haka aikin da aka yi shi ba wanda ya sani amma daga baya kuma sai aka zo aka tallata ma duniya ta ji wannan aikin dama ba Allah aka nemi yardarsa ba Allah ba zai ba da lada ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wancan hadisi ya ambata mana waɗannan mutane guda biyu waɗanda waɗannan mutane guda bakwai a cikin su ya ambaci wancan mutumin wanda ya koya sadakarsa har hannunsa na dama bai san abu hannunsa na hagu bai san abin da damarsa ta fitar ba saboda mai ai nisa da riya da kuma jiyar da aiki sannan bayan haka bayyana sadaka a cikin ta akwai wulakantar da shi wanda ka bai wa watin domin kamar ana tallata shi ne a duniya cewa gashi baya da shi gashi an bashi wane ne aka ba gashi shine matalaucin wane ne ya bayar gashi shine mai wadatar wanda idan ka duba a yau abin da ke faruwa kenan a yau za ka ga mutum zai yi taimako ko zai yi sadaka amma sai a kan gayyato 'yan social media wani lokaci ma 'yan jaridu za a gayyato a ta bayarwa ana haska ku bayan an gama kuma ya tsora a me a intanet kowa ya gani to lalle hakika irin wannan sadakar ana jiye ma mai yin ta tsoro cewa in ba sa'a aka yi ba Allah fa ba zai karba ba domin duk aikin da ba a nemi yardarsa ba yardan mutane aka gani kururuwan mutane ake son su yaba to irin wannan kyauta ko sadaka Allah ba zai ba da lada a kanta ba yana daga cikin ladubba da ake bukata mai sadaka ya kiyaye don kada ya ɓata sadakarsa shine kada ya gori kada kuma ya cutar da wanda ya baiwa sadaka yin gori yana rusa dukkan abin da mutum ya bayar da sunan sadaka ko taimako kamar yadda cutarwa take ainihin ruguza dukkan abin da mutum ya bayar na taimako ko kyauta menene gori shine rana tsaya idan ka kyautata ma mutum da kaga abin da baka so a tattare da shi sai ka ji mutum ya goranta abin da yayi shekara ɗaya shekara biyu wannan duka ga baki ɗaya aikin ya rushe menene cutarwa shine ainihin bayan ka yi ma mutum sadaka da ihsani kuma sai ka bi kana tallata shi a tsakanin mutanen da ba su sani ba wannan duka yana daga cikin abin da ke ruguza aiki shi yasa Allah ta'ala ya kirayi mu'minai yace ya ku waɗanda kuka yi imani la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kada ku ruguza ainihin sadakokinku ta hanyar yin gori da kuma cutarwa sai Allah ya kwatanta shi yace kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kamar wanda ke ciyar da dukiyarsa yana bayar da dukkan abin da yake na alkhairi amma yana bayarwa ne don riya don mutane su gani su ce yayi don mutane su gani su ce ai mai kyauta ne don mutane su gani su ce ai wane mai taimako ne shi saboda haka kawai yake yi Allah ce mai irin wannan la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ko ya ce yayi imani da Allah ko ya ce yayi imani da ranar lahira Allah ya ce bai yi imani da Allah ba kuma bai yi imani da ladan lahira ba saboda haka ya kamata kuma ya zama wajibi ga dukkan wanda yake musulmi ya kiyaye waɗannan al'amura domin kada ya tashi a tutar banza ya bayar da abinsa kuma a wajen Allah bai samu lada ba sannan yana daga cikin abin da yake ake bukata mutum ya kiyaye shi mai ba da sadaka ko kyauta kada ya ɗauka cewa shi ya fi ni'ima ko ya fi daraja akan wanda yake baiwa sadaka domin sautari da yawa wanda ke kyauta da taimako sai ake ganinsa kamar ya fi falala da ɗaukaka da daraja a wajen Allah a sama da waɗanda ake taimaka mawa da kuma waɗanda ake ba da sadaka domin inda mai sadaka zai duba da kyau zai gani cewa ai shi wannan wanda ya ba sadakan kamar ya taimake shi ne domin ya karbi wani abu ne daga gare shi wanda zai wanke masa zunubansa wanda a wasu lokuta kuma zai sa dalilin yawaita arzikinsa a kaga lokacin da ka ɗauko sadaka ko taimako kana neman wanda za ka ba wanda duk ka haɗu da shi idan ka ba shi kamar ya taimake ka ne domin dalili ne da ke nuna cewa idan ka yi ta da zuciya ɗaya Allah ya karɓa zai warware maka ko zai gafarta maka zunubanka sannan kuma a lokaci guda zai yawaita dukiyarka domin faɗin Allah ta'ala a cikin suratul tauba Allah yake ce ma annabinsa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah yake karbi wani kaso na musamman na sadaka daga hannunsu bayan ka karba kuma kai masa addu'a lalle wa addu'arka natsuwa ce a gare a gare su sannan kuma wannan sadaka da ita ne ake tsarkake su kuma da ita ne ake tsarkake ita zuciyar ashe kenan wannan yana nuna kenan idan mutum ya karbi sadaka daga gare ka wannan kamar ya taimake ka ne shi yasa wasu daga cikin bayan Allah na kwarai ma ba sa karɓar sadaka ballantana zakka shi yasa Allah ta'ala ya haramta ma annabinsa cin sadaka ya kuma haramta masa cin zakka domin ne kamar datti ne na mutane da suke wankewa na zunubi ubangiji kuma yana nufin ne kamar yadda Allah yake an yi tsakirakum wa ya tuba alaikum kamar yadda Allah yake inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera saboda haka ko kadan kada mai kyauta ko sadaka yayi tunanin kenan ya fi daraja akan wanda yake baiwa wannan ainihin sadaka ko taimako so da yawa mizanin da ake aunawa wane ne yafi wani a wajen Allah mizani ne na tsoron Allah shi ko wannan tsoron Allah a cikin zuciya yake ba a fili yake ba balle a ce wane ya fi wane sannan yana daga cikin abin da ya kamata mai kyauta ko mai sadaka ya kiyaye idan ya tashi ba da sakka ko ya tashi yin sadaka ko taimako to ya bayar da abin da yake shine mafi kyau shine mafi tsada shine mafi soyuwa a cikin dukiyarsa ko a cikin kayansa ko a cikin kaddararsa ba a so ya zanto cewa mai sadaka ya duba abin da baya da daraja da kima a fuskarsa ko a idansa ko kuma baya daga cikin abin da yake so a ce da shi ne zai yi kyauta ko da shi ne zai yi sadaka ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya faɗi wannan ƙabiya a wurare guda biyu wuri na farko ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun wa lastum bi akhirihi illa an tukmidu fihi bai kamata ba a ce kun nufi mummuna abinda kake so Allah ya baka lada a ce kai idan ka tashi zaka zabi abinda yake mafi muni a ce shine zaka baiwa Allah rance Allah ya ce walastum bi akhirihi alhali ku idan ku ne kuke bin bashi idan an ba ku irin wannan dukiyar ko an ba ku irin wannan kaddarar ba za ku karba ba illa an tukumidu fihi sai kun rinsa idanu da kyar to kada ku nufi irin wannan ku ce da shi ne za ku kyauta ko da shi ne za ku ba da sadaka a'a ana yin kyauta da sadaka da abin da yake mafi tsada da abin da yake mafi tsarki da abin da yake mafi soyuwa ga mutum saboda Allah ya ce lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba kwa samun lada ba kwa samun hatsuwa da aljanna ita ce albirra ba za ku samu dama ku shiga aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar da abin da yake shine mafi soyuwa a cikin dukiyoyinku yana daga cikin ladubba da ya kamata mai sadaka ko mai taimako ya kiyaye shine dukkan lokacin da zai yi sadaka ko za ka yi taimako ya kai bawan Allah to ka yi shi ranka a sake dukkan abin da za ka bayar na taimako ko sadaka ya zanto kana cikin farin ciki kana cikin annashawa da jin daɗi cewa Allah ya azurta ka da abin da za ka bayar to a lokacin ne lada take tabbatuwa a kur kaska kukura ya kai bawan Allah a hirɗinka da ka bayar da kyauta ko sadaka a cikin tilas ba a cikin son ranka ba domin wannan yana daga cikin siffofin munafukai su ne waɗanda ba sa ba da dukiyarsu sai tilas su ne waɗanda ba sa taimako sai idan an tsananta masu su ne waɗanda ba sa yin sadaka sai sun ji ana ta karanto ayoyi ana ta karanto ayoyi masu zafi watakila malamin yana kallon su ce to bari dai in ba mu bayar ba wannan wani lokaci zai ambaci sunanmu to wannan yana daga cikin siffa ta munafukai ba a san musulmi ya zanto ya ɗauke ta Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul tauba ya siffanta munafukai yace wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ciyar da dukiyoyinsu sai tilas sai an matsanta musu waɗannan idan kuka dubi waɗannan ka'idoji duka da waɗannan sharuɗa da waɗannan ladubba a yau to za ka iske akwai gyara babba a cikin al'amarin mutanenmu wannan su ne daga cikin wasu ladubba waɗanda ya kamata mai sadaka ya kiyaye kiyayewa ta musamman lokacin da yake ba da sadaka ku kyautata ya ko bayan Allah kamar yadda Allah ya kyautata maku ku sani cewa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka shi ne ya ce ku kyautata sannan ku nemi lada da isani da kyautatawa da kuke yi ma mutane ku nemi lada a wajen Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka. Kada ku hana talakawa, ku sani ya ku bayan Allah ana fama da wahala, ana fama da tsanani wanda yake mai tsanani, masu kuɗi suna ƙara zama masu kuɗi, masu talaka kuma yana ta ƙara zama talaka. Me akwai yana ƙara samun jin daɗi da annashawa, wanda baya da shi kullum yana ta kuka, babu tana ta ƙaruwa a kowane lokaci. saboda haka yake da mahimmanci waɗanda suke musulmai waɗanda suka yi imani da Allah su duba irin waɗannan mutane kuma su kyautata kuma su inganta dukkan abin da ya kasance za su bayar kada ku kasance masu yin ainihin wato ainihin yin rowa da dukiyoyinku kuma kada ku kasance masu cutarwa idan kun yi kyauta ko kun yi sadaka lalle ku sani cutarwa da sadaka wato idan mutum ya yi sadaka yana cutarwa hakan yana ruguza ayyukan bayi ga baki daya ku nemi ladar ubangijinku ku kasance cewa masu yaƙini lokacin da kuke bayar da abin da Allah ya ce ku bayar kuma inda Allah ya ce ku bayar kuma kuke bayarwa a cikin ikilasi to ku nemi lada a wajen ubangiji da kuma fatan Allah ya kankare muku zunubanku lalle hakika talakawa suna da matsananciyar bukata a cikin dukiyoyin masu dukiyoyi ku sani cewa lallai ihsaninku kada ku kasance cewa kun ruɗe lallai hakika ihsaninku yana komawa ne ga kawunanku ubangiji mabuwayi da dauka ya ce lallai shaidan yana umurta ku da ainihin talauci cewa in kuka yi sadaka da taimako to hakika za ku talauce haka shaidan yake gaya muku amma ubangiji ga lokaci guda kuma shaidan yana umurta ku da alfasha amma Allah ya nemi ku alkawarin gafara da wata balala daga gare shi sannan ubangiji mayalwaci ne kuma sannan masani ne dangane da dukkan wanda ya domin shi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai nunka masa kuna da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake cewa babu wata rana daga cikin ranaku da albijir zai keto da ce ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya saukar da mala'iku guda biyu a bayan ƙasa ɗayan mala'ikan yana yin addu'a ga dukkan mai ciyarwa da taimako, ɗayan yana cewa ya Ubangiji duk wanda ya ciyar, kuma ya ba da sadaka ya Ubangiji kamar da gurbin abin da ya ciyar ka sa albarka. Ɗayan mala'ikan yana cewa ya Ubangiji duk wanda ya rowa, ya zanto don ƙwalli ko riƙe, ba ya ci, ba sadaka, ba taimako. Ubangiji ya ce wannan mala'ika ya ne masa addu'a yana cewa ya Allah ka sanya masa wato kasawa ya Allah ka sanya masa hasara a cikin dukiyarsa wannan shine abin da ke faruwa kuma shine abin da muke gani ku sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam rantsuwa yace babu wata dukiya wadda ta taba karewa saboda sadaka ko don ana taimaka ba mutane a ce dukiya ta kare to babu wannan dukiya manzon Allah har rantsuwa yayi akan wannan saboda haka bayi Allah mu kasance mutane waɗanda suke masu kokari cikin taimakon ƴan uwanmu ana fama da babu kuma ana fama da wahala kuma mu kyautata cikin ainihin sadakanmu tare da kiyaye waɗancan ladubba domin mu samu lada a wajen ubangijinmu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala ya sassauta mana abubuwan da duk muke nema a wajen Allah na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya bamu abin da duk yake na sharri muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya ubangiji ka ga halin da muke ciki ya ubangiji ka gafarta mana kuma ka kyautata mana al'amuranmu ya ubangiji kowa ya kasa sai kai kalai ubangiji mun shaida cewa baka bacci ya Allah ka gafarta mana ka kare mu ya Allah ka saukar da rahamarka a cikin wannan al'umma al'umma ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna kuka zuwa gare ka ya